أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليكم نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilil huda a nan gawan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu ya gwada mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta komin ɗacinta ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon gushe mata komin daɗinta idan mu kumanta ba yau muna ranar talata ranar talata ashirin da nawa da takwas ko da watan rabi'il a tsani sha takwas ba ashirin da takwas ba sha takwas da watan rabi'il tsani shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine nawa tara da watan desamba shine watan goma sha biyu shekara ta 2025 miladiya a satin da ya wuce muna cikin wannan sura mai tarin albarka suran makiya madaniya wadda ta kumshi hukumce-hukumce sura makiya wadda ta kumshi tsantsar tauhidi suratul mulk mun tsaya akan aya ta goma sha ɗaya yau za mu tashi insha Allah kan aya ta goma sha biyu muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu mi Allah ya ce na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون إن ربهم الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير نعم وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
kamar yadda muka faɗi wannan sura sura ce makiya ta da surori makiya su ne su karantar da tauhidi tsantsa wanda duk ya mutu ba shi da tauhidi tabbas wuta zaya don Allah ya faɗi ya ce baya yin gafara ga duk wanda ya mutu yana shirka koma bayan wannan Allah in ya ga dama sai ya yahe maka saboda hadisin hadisul qudsi hadisin an- annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa ya bawana da zaka zo mini bi qurabil ardi khataya da cikon duniyan nan na kuskure naka na kai kadai cike da duniya ka cika duniya duk kuskuren ka ne zunuban ka ne Allah ya ce sun malakita ni kuma ka same ni la tushrik bi shay'a baka taba shirka da ni ba da komi baka shirka har ka mutu baka shirka amma zunubin ka sun cika duniya hadithul qudsi annabi yace Allah ya ce la ataituka bi qurabiha magfiratun da na zo maka in na ga dama da cikon ƙasar wannan cikon duniyar nan da na zo maka na gafara in na ga dama sai in gafarta maka ka shiga aljanna amma ka kuskura kana shirka ka kuskura ka mutu baka tuba ba kai mushriki ne to ka tabbata Allah ya ce bayya maka gafara inna Allah la yaghfiru an yushraka bih
لا يغفر به لا يشرك لا يغفر إن الله- به أن يشرك إن الله لا الله أكبر.
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Allahu akbar ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
alqur'ani kenan Allahu akbar inna Allah lalle shi Allah la yaghfiru an yushraka bih baya yin gafara ga duk wanda ya mutu yana tsahi da shi yana shirka ka jama'a wannan shirkan ya kamata ka je ka yi karatu ka san menene shirkan nan domin ba abu ɗaya bane ba abu biyu bane shirka ne wannan abu aka ce ma shirka ne wallahi ka ka ne sace shi kada ka kuskura ka mutu kayar da shi kada ka kuskura har mutuwa ta zo maka kana aikata shi ka je makaranta ka karanci menene shirka Allah ya ce la ya gafiru ayi shirka bi baya yin gafara ga duk wanda ya mutu yana shirka amma idan baka shirka ka mutu Allah ya ga dama ganin daman shi sai ya gafarta maka kamar yadda annabi ya ce hadisul qudsi in ka zo da duniyar nan ranka ta kaf zunubanka ne amma baka shirka Allah ya ce in baka shirka in ya ga dama sai ya zo maka kuma da cikon duniya na gafara ganin dama shi ce Allah kuma babu wanda ya sai ya ce Allah me yasa ka yaye mai Allah me yasa zai je aljanna yayi zunubi kaza babu wanda ya sai ya faɗi wannan wannan kenan shine muka ce tazodin surori makkiya ai daga an ce muku wannan sura makkiya ce makkiyatun to tsantsar tauhidi take karantarwa ka karanci menene shirka ka karanci menene tauhidi bayan mun ce aya wannan sura wannan damun eh, aya 30 ce ko mun yi aya 11 yau zan mu tashi kan aya ta 12 kuma hadisi a cikin bukhari ya tabbata hadisi ingantacce kuma sahahu albani cewa wannan sura tana ceto bi iznillah tana ceto da izinin Allah wanda za ta zo gurin ubangiji ta ce Allah a bani ceton wani da wani da wani yana yawan karanta ne suratul mulk saboda haka a ci gaba da karanta qur'ani gabaki daya bayan mun ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ce zai azabtar da su har yake galgadin su cewa a- a- ai nadir ya zo musu mai gadi mai galgadi alam ya atikum nadir mai galgadi bai zo muku ba mun yi bayanin mai galgadin nan shine wasu malamai sun ce hurhura ai daga kaga ka fara hurhura to an fara baka albishirin mutuwa ne za ka yi galgadi ne ko kuma nadir annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a fasara ta biyu ya zo ya faɗi mana to wasu sun yi imani wasu ba su yi ba imani duk wanda suka yi imani za su shiga aljanna to a cikin waɗanda suka yi imanin kan aya ta goma sha biyu shine za mu tashi yau a cikinsu ma ashe akwai wasu wanda sun yi wasu kun yi imanin kun koma ga Allah buku shirka to wani ya yi wani Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib kaga lalle waɗanda suke tsoron ubangijinsu a halin boye lahum maghfiratun wa ajrun kabir wannan suna da gafara wata irin gafara daga gurin Allah kuma suna da lada babban lada kabir babba daga gurin Allah subhanahu wataala kaga nan sai yace yakhshawna rabbahum bil ghaibi suna tsoron ubangijinsu a halin boye ku duba duk zunubin da mutane suke yi kai mai tsoron Allah ka iya yi ba kuma a boye amma sai ka ƙi saboda me saboda tsoron Allah sata kowa ya iya yin sata ko mun kankantar ta a koye ba wanda ya ganka amma sai ka ƙi saboda ne saboda tsoron Allah ne yi da mutane da ƙarya da nuna kulla ma mutane sharri baki ne kowa ya iya waɗi amma sai ka ƙi saboda ne saboda tsoron Allah take bil gaib a koye tsoron Allah take idan ana azumi kana iya koyewa ka sha ruwanka ko a banda ake ma ka cika cikinka da da ruwa da ruwa ko ka shiga daki ka sha ruwanka ka hudo haka diga cewa azumi yau rana yake a koye amma sai ka ki karya shi ba kowa kake tsoro ba Allah kake tsoro ka tabbata iya ganin ka haka duk wani manyan zunubi da zina da ƙarya da menene da menene zaka ga ka iya yi a koye ba wanda ya sani to amma a ɓoyen sai ka ƙi saboda kawai tsoron Allah kai kaga kenan wanda suka yi daraja babba wanda suke tsoron ubangijinsu a ɓoye occasion ta samu mai ba wanda yake ganin shi kuma ya iya yi ba wanda ya yi amma sai ya ƙi saboda ne saboda tsoron Allah yake ya shiga daga cikin innan ladina ya shauna rabbahum bil ghaib kaga wannan wanda suke tsoron ubangijinsu a halin koyi duk wannan zunuban wa mutum ya iya yi a koyi ba wanda ya sani amma ya san wanda ya yi shi yana kallon shi kuma lalle lalle yana tsoron wanda ya yi shi sai ya ƙi saboda tsoron shi wannan Allah sai Allah ya ce mai to irin wannan lahum magfiratun daga gare ni in ji Allah ya ce ina na ba su gafara zan gafarta musu waɗanda suka yi ma zunuban zan gafarta musu kuma in ba su babban lada sai Allah yake gaya mana yace wa asirru qawlakum aw وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهَرُوا بِهِ innahu إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ kun san ita ibada da kwai ta aiki da kwai ta magana da kwai ta ikra to wannan aka ce wa asirru qaulakum duk maganar za ku haɗe ku asirta ta ku yi ta a ɓoye a wuje harubi ko ku haɗe ta dara da rahili kirikiri to shi Allah wa innahu alimun bi dhati sudur abinda kirjin ku ma ta ɓoye shi Allah ya sani ko ku haɗe a bayyane ko ku haɗe a asiri babu wanda ya sani sai ku wanda kuka yi to Allah tuni ya sani domin babu mutum biyu da za su yi wata shawara ta alheri ce ko ta sharri sai Allah na ukunsu ya san abin da suka yi ko mutum uku su tattaru su yi wata shawara Allah shine na hudunsu Allah ya san abin da suka yi kenan magana ko ka yi ta a koye ko ka yi ta a fili Allah ya sani sai ya ce ala ya alamu man halal لا يعلم من خلق na'am وهو اللطيف الخبير ala ya alamu man khalaq malaman tafsiri sun ma wannan gurin fassara guda biyu ala ya alamu man khalaq shin wai la ya alamu khaliq shi Allah bai san ba abin da ya halitta ne sai mu ce Allah ka san abin da ka halitta kuma sai aka ce wa huwa latiful khabir dan shi mai tafsasawa ne kuma kwararre ne mai bada labari fassara ta biyu ala ya alamu man halak shin wai ya alamu Allah mahaluka shine waɗanda man halak ba su san ba Allah wanda aka halitta ba su san ba Allah ne nan gurin ana ce ma Allah bai san ba abin da ya halitta fasara ta biyu kuma a'a wanda aka halitta ba su san ba Allah ne to kaulin raji wadda da tahirin jayi a tafsir kaulin din wannan tafi cewa wanda aka halitta ba su san ba Allah ne me yasa aka rinjayar da wannan tafsiri saboda karshen ayata aka yi wa huwa latiful khabir kenan ana ba su labarin Allah ka gane kenan ita ce ta daidai da tahiya da karecin karecin aye sai ake baka labarin Allah kenan kai baka san ba wane ne Allah halal to in baka san shi ba wa huwa latiful khabir shi ne latif mai tabtasawa alhabir ƙwararre mai ba da labari wanda ya san komi duk abin da za a yi ya sani kamun a yi shi kamun a yi abin ma shi Allah ya sani shi an fahimta da kyau ko kuma fa shi ne hallawa ne huwa ladi هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه na وإليه النشور idan baka san shi ba ha ilau huwa ladi ja'ala lakum al-ardha zalula shine wanda ya san shimfiɗa muku ƙasa ga ta nan famshu fi manakibiha ku tahi cikin sassa nata da duwal wasu nata nata duk ku gani wa kulu min rizqi ku ci daga arzikin shi wa ilaihin nushur karshen ta dai makoma tashi zuwa gare shi ne kaga nan gurin huwallazi ja'ala lakumul arda zalula shine ubangiji wanda ya shimfida muku kasa kasar wannan mun yi bayanin ta satin da ya wuce a shimfida take wani bi kana tahiya sai ka iske bakal kasa ce take ciki wani bi kana tahiya cikin bulaguro ko cikin mota haka misali sai ka iske cikin dutse ne take wani wurin kasa in ka shiga sai ka ga jan kasa ce ko ina ja ne wani wuri in ka shiga sai ka ga rere ne kawai kake cikin shi Bukun tunani da irin wannan abun duwa ya ka kala kala kala kala in wannan ƙasa ai ba kala ɗaya ba ce shi Allah ya shimfiɗa ta kuma ya sanya mata duwal wasu wanda ake ce mata wabita don su daddanne ta don kar ta dinga motsi tana sai dorin doya ake cewa ta kakkada ku yanzu inda ƙasa kullum motsi take za mu zo kan gurin tana tahiya ta mur da je ta zo ta motsa duk amma motsi ya za ka yi nutsu gurin ibada ya za ka yi ka nutsu gurin sallah ya za ka yi hankalinka ma ka ce Allah akbar ta yi nan wajen da gudu ta komo nan sai ka duk a hijigice kake ka lalace baka san ba inda za yi amma Allah sai ya tabbatar maka da ita don ka samu ka yi ibada kuma wa huwa alladhi huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha ku tahi cikin sassanata ku tahi bulaguro ku gani fasiru kar ku zamna ku zama kihin cikin rijiya ka san kihin cikin rijiya idan aka ɗauko shi aka nasa shi cikin teku yaya yake gani mutum ne shi kullum ba da garin su bai san ba ko ina bai san ba duniya me ake ciki lokacin da ya huta ya wani bulaguro zai ga abubuwa na mamaki ashe duniya ba nan ba ce kadai da sauranta da sauranta wani abin da aka cusa mai a cikin rai a garin su kadai ji yake kawai haka ne shi kenan kuda kudai cikin duniya ku gani yaji Allah subhanahu wataala famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi kuma ku ci daga arziki kenan daga arziki shi bulaguro da zaka yi neman arziki sababi ne ba bulaguron ba yake baka dukiya imam malik wata rana da shi da imam shafi'i an sa an hudo an yi mukabala kun san imam shafi'i ɗalibi ne a gurin imam malik ya ɗauki karatu a gurin shi to ana zancen arziki ne ko baka zo ba baka nema ba arzikinka sai ya zo ma sai ka cinye shi ko baka nema ba kana zamna kawai sai arzikinka ya zo ma sai ka cinye shi wannan makadur ne don mutum ba zai mutu ba sai ya cinye arzikin shi rankatakam wannan shine mazhaba ta imam malik imam shafi'i ya ce a'a sai ka tashi ka nema sai ka nema sababi ne Allah da yake wa kulu min riziki ku je ai da fara ta yi famshu fi manakibiha wa kulu min riziki ku ta yi cikin sassa ku nemi arziki na halak ku je ku ci daga arzikin shi kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace law annakum tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi da kun dogara ga Allah matukan dogaro larzaqakum kama yarzuqu tayr da Allah ya arzuta ku yanda yake arzuta tsuntsu daga duhi masan wata ruhu bitana zata tahi da sahe ciki kwalab ba komi bata ajiye ba gidan kowa ita tsuntsoyi ba ta yi ba garanti ba ta da mangaza ba ta da shago ba ta da komi ta taso da sassafe cikin ta kwalab ta tahi buɗa kuma ta dawo cikin ta a ciki waye arzuta ta Allah to akan wannan maganganun guda biyu wai shin shi arziki ko baka neme shi ba ya zo maka ko kuma sai dole sai ka tashi ka nema zaka same shi imam shafi'i yace sai ka tashi ka nema yake ce ma imam malik imam malik yace a wannan makadur ne ko baka nema ba sai ka zo mujalala ce ta manyan gida a kowa shi ɗalibi ya kawo hujjojin shi malami ya kawo hujjojin shi da aka yi da wannan imam malik yana zaune a masallaci sai imam shafi ya tashi zai tafi ya tafi yana tafiya zai tafi gida sai isko akan hanya wata tsohuwa ta sai wani kayan eh, garka kayan garka kamar su eh, ayaba mut kamar su dankali kamar mine kuma ta ci ko dai kwandonta da kyal za ta iya ɗauka ba ta iya ɗauka sai imamu shafi'i shi yaro ne sai ya ɗaukan mata tsohuwa ce ya kai mata har gida da ya kai mata har gida kayan wannan sai ta ɗauki wani daga cikin kayan sai ta ba shafi'i shafi'i ya ji daɗi ta ba shi ya ci sai ya rage sai ya koma masallaci ya iske imam malik ya koma masallaci ya ce ya imam ya kai nan ya ci sai da imam malik ya ci ya ce to ka ga yanzu da muka huta na ganta na ɗauki mata kaya na tafi na samo da ta ajiye kayanta a gida kuma ta bani ya ce in haka nan ne ni kuma ina nan a zamne ka kawo mini da yake Allah ya arzuta dole ya na ci ka kawo mini kuma na ci to kaka to anan aka yi bayani cewa lalle lalle duka biyu akwai shi duka biyu akwai shi da fayar yawa an tafi akan cewa ko baka zo ba mun tafi akan cewa ko baka zo ba ko baka nema ba za ka samu daga baya muka samu ra'ayin imam malik a a tagadu sai ka tafi to ashe kowanne akwai wuce shi kowanne kuma makadur ne gurin Allah subhanahu wataala saboda haka ka nema baka nema ba shi dai neman sababi ne kuma ibada ne dole ka dogara ga Allah ka kama sababi shine ka nema sai Allah ya arzuta ka shine wa kulubin rizqihi ku ci daga arzikin shi shi Allah wa ilaihin nushur makoma dai gare shi take Allah sai mi gaba أمنتم من في السماء أن يكذب بكم الأرض فإذا هي تمور kuma ha أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
Allah ya ce a amintun man fi sama ya san- shin kun amince da wannan wanda yake cikin sama can sama an ya hasifa bikumul arda ya kishfe muku ƙasa fa idza hiya tamur sai ga ta ya ya dauke mata tabbatar ta ta a guri guda fa idza hiya tamur sai ga ta tai ta motsi tana ta mubuman kun yarda da wannan am amintum man fi sama ko ko kun yarda da wannan dai wanda yake sama an yursila alaikum khas- hasiba ya aiko muku guguwa babban iska ku amince ta ta zo ta halakar da ku gaba daya fasa ta alamuna kaifa nadir ai za ku san yaya galgadi na yake kun ga wannan ayoyin guda biyu tsantsar tauhidi ne na cewa Allah yana sama ku lura da kyau kun amince da wanda yake sama wane ne a sama Allah yana sama dole ka yarda Allah yana sama dole baka cewa Allah iya ko ina in ka ce Allah iya ko ina to baka da tauhidi baka da tsantsar tauhidi kuma ka saba ma ayoyin Allah ka saba ma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya bige wata baiwa shi ta zo ya ji tausayinta daga baya sai ce ya zo gurin annabi ya ce ya rasulullah na bige ta ban gane ba ko har ta ji ciwo sai annabi ya kiranta ta ya ce mata man ana wane ne ne sai ba wannan baiwa ta ce anta rasulullah ta ce kai ma'aikin Allah ne sai annabi ya tambaye ta aina Allah ina Allah sai ta ce Allahu fi sama ta ce Allah iya sama ka san me annabi ya ce masa habin itiquha fa innaha mu'mina ɗiyauta ta mumina ce ashe sai mumini ya san Allah iya sama da ita kuwa ɗiyauta ta fa innaha mu'mina ita mumina ce to Allah iya sama amma abinda za ku gano da ilimin shi da ƙarfin shi da ganin shi da sarrafa komi yadda ya ga dama da ikon shi na kowane abu to wannan yana ko'ina kun fahimci matsala ko Allah iya sama amma ikon shi da ganin shi da iya kudurar shi da komi da komi wannan yana ko'ina ko'ina yana nan Allah iya iko komi a ko'ina iya gani wanda kai ba wani hannu a ƙarabu ilayi min hablil wari mu muna kusa da shi yadda jijiye shi ta wuya Allah yana ji yana gani gani ba irin naka ba ji ba irin naka ba ba da irin kunnuwanka ba ba da irin idanunka ba yana ikon komi a ko'ina wa ya busurun namla ta fi gini layal dajiya yana ganin santururuwa a bisa falamin dutse da dare Allah yana ganin gudun kuma ya sani kuma shi ya ba ta izini ta tayi mun ga a satin da ya wuce babu warka da za ta kwado daga cikin itace illa Allah ya santa amma baka cewa Allah iya ko'ina cewa Allah iya ko'ina kuskure ne babba don shi Allah ya faɗi man fi samari iya sama saboda ku gane ita samai ta yi ƙarhin duniyar tamu duniyar tamu duka planetar nawa nawa ce sarari ne wanda yake hamshaki ya tahi ya tahi ya tahi ba ƙaramin guri ba ne ba to kuma ka ce yana nan yana ko'ina yana cikin gidan wannan yana cikin gidan wannan yana cikin matta batta yana cikin ina ne ai wannan magana cewa ba dan mai hankali ba Allah yana sama amma ikon shi yana ko ina wannan abin za ku gane shi kuma daga sama yake ikon komi yake bada umurnin komi kai kullu yawmin huwa fi sha'an ko da yaushe yana cikin sha'anin shi da rana da wata ba su kai il halitta ce il kankanin a gurin Allah rana za ta huto ta je ta fadi ta yi sujada zuwa ga Allah ta nemi izini ya Allah in koma in huto a ce je kiki koma ki huto har ranar da za ta je ta nemi izini Allah in koma in huto a ce a'a huto daga inda kika kullu eh ran juma'a sai a hana ta cewa ta koma gabas ta kullu a'a ta huto daga yamma sai ta huto daga yamma kuma ta yi gabas ai daga kaga wannan ranar shikenan an ida aiki duk wanda bai tuba ba kamun wannan ranar tuban shi bata mai amfanin komai rajuma za ta fito daga yamma an ida aiki shikenan an lallabe halas dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan aljanna ne yana daga cikin manyan alamomin tashin kiyama guda goma wanda annabi ya ce za su zo 67 man shine Allah tatra daga wannan ya bayyana bai dadewa wannan ya bayyana daga bai dadewa wannan ya bayyana haka za su isko mu kai Allah kiyaye mu da wannan lokacin domin shi tashin kiyama za a yi shi akan da malmalallun mutane manafukai kafirai akan su ne za a yi tashin kiyama shi yasa kullum muke addu'a in Allah in ka nihi ibadinka da fitina Allah ka dauki rayukan mu kal ai wannan fitina tare da mu wannan kenan kaga wannan aya tsantsa guda biyu suna nuna mu cewa lalle Allah iya sama kai wai a hankalta ma in zaka roki Allah ina kake daga hannu wadda zai inda kake daga hannu in yana ko ina haka zaka yi Allah ka Allah ka ko ina kai ta tambaya ko me yasa kake tambaya haka eh kenan ka san daga sama ne kake nema Allah ya zubo mu kuma in zaka yi akwai wani abu ya kamata mu gane ana in kai addu'a daga hannu haka ake daga hannu ba a game hannun kuma ba a wara su haka eh zaka ga wani haka kuma wannan girgiza wa girgiza wannan ita ma ba ta da tushe daga mutuna ba haka ba ke addu'a za ka tsaya da nutsuwa ka haka zuciyar ka ne ta karaya ka dan bar hili a tsakanin hannuwan naka guda biyu kai ta gaya ma Allah kai ta gaya ma Allah in ka ida ne ka sabke hannunka ba a ce baka shawa shawa babu tushe ba aya ba hadisi babu faɗan wani malami wanda ya ce a shawa a jiki duk abinda babu kuma bid'a ce mu muka kirkiro ma kanmu zaka ga batta da iyaka batta da kama yanzu yaya ake shafa wai kala kala ne kowa nashi yake wani ya shawa a huska wani ya shawa a huska da kirji wani kuma ya haka ko ba haka bane ba wani wani kamar irin na kirista yake yi ya sha ya dafa goshi ya dafa kirji haka yake yi babu tsari daya inda shari'a ce ai da tsari ɗaya zai kawo ga yanda ake shafawa to babu shafawa wannan a musulunci babu ita kawai zaka tsaya ka daga hannu kai ta roƙon ubangiji in ka ida he ka sabke hannunka haka ya tabbata an fahimta da kyau ko Allah subhanahu wataala yana sama kuma karfin shi da ikon shi da ganin shi da ji shi da ikon shi na komi da komi iya sarrafa komi wannan yana ko ina sai Allah ya ce mini wala qad kadzdzaba alladhina min qablikum الذين من قبلهم فكيف كان نكير hakikan waɗanda suke tun gabaninsu sun ƙaryata annabawa shi yasa na ce muku wannan sura makiya tana karantar da tauhidi tsantsa waɗanda suke tun gabaninsu su wannan kafurai na makka da ka zo musu da ayoyi sun ƙaryata annabawa da yawa wanda Allah ya aiko sai Allah ya ce fa kaifa kana nakir yaya kaga narkon azaba ta akan su al'ummomi da yawa da yawa sun ƙaryata annabawan da Allah ya aiko musu Allah ya halakar da su akwai wanda aka aiko iska ta halakar da su akwai wanda aka durmiyar da su a cikin ruwa akwai wanda aka ma mai aka ma tsawa mala'ika ya musu kyaliya da asuba suka wayi gari sun halaka akwai wanda mine aka hallaka su da da hadari babu mutanen da suka ƙaryata azaba ta zo suka koma kuma ga Allah suka yi ta roƙon Allah Allah ya kauda azaba wannan sai mutanen annabi Yunusa mutanen annabi Yunusa kadai Allah ya tsere su dan sun yi imani daga ƙarshe mai gadin nashi wanda ya tsare shi a kasan kamun annabi Yunus ya tsaye shi ya ya imani ya musulunta ya ga mai Allah yana jin komi a ko'ina da suka ga duk abin da annabi Yunus ya na azaba ya tafi ya ga musu ya taso sai wannan kuma yake bada komandaman ga yanda zamu yi annabin nan ya gaya mu Allah shi yana ji yana gani ya iya komi a ko'ina ko bayyanan shi annabin to mu koma gare shi Allah shi yana sauraron mu yasa suka fito da maza da mata da dabbobinsu da yara da ƙanana da tsahi suka fito bayan gari suna ta kuka suna roƙon Allah hadari na azaba har ya taso Allah zai halakar da su sai hadarin ya kau su kadai ne suka kafa tarihin wannan a tarihin duniya amma duk wanda suka yi wata banna suka nace suka karyata annabin da Allah ya aiko musu Allah ya halakar da su fa kaifa kana nakir yaya ka ga narkon azaba la wata malamai suka ce a'a fa kaifa kana tankirihim yaya ka ga musan da suka yi da azabar da muka yi musu haka fasara take zawa awalam yarau ila at-tayr ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات na'am ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
wai shin ba su gani in har har yanzu ba su san ba Allah awalam yarau ila tayr ba su dubawa su ga tsuntsu a sama fawqahum a saman su safatin sun baje fukafiken su wa yaqbin kuma suna damkewa ma imsikuhunna illa rahman ai wa yake rike da su illa rahman shine ar-rahman Allah innahu bi kulli shay'in basir lalle shi mai gani ne yana ganin komi komi Allah yana gane shi awalam yara ila tsayar yace ku duba ku ga tsuntsaye ku duba su a sama safatin wa yaqbin safatin sune sun saki fukafikin su haka zaga gwanin kyawa tsuntsaye a sama sun jeru sun saki fukafikin su wasu malamai suka ce in za su tashi yaqbin suna suna damka za su tashi suna baza fukafukan in sun yi sama suna sakin fukafukin su su meke haka kuma halloin da su sabta sai su dan rage su sake shi haka nan safati gurin sabta to shine ai aka koya aka yi jirgi ko eh shine aka yi avion menene fasara avion avion jirgi appareil volant imitant l'oiseau naturel appareil volant inji mai tashi imitan wanda yake kwaikwayon wazo na cirel tsuntsu na ɗabi'a shi ne aka ɗauko farkon kalmomin aka sa aviyon shi ne farkon shi duka abinda tsuntsaye ne suke yi to wannan kenan tsuntsu in zai tashi yana damka ya abin yana damka kamar qabd damka kamar inda aka ce qabdul yad damkal hannu in za a yi sallah sunna annabawa ce ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba annabawa gaba daya sunna su ce damkal hannu in za su yi sallah kuma damkal ku gane mu komo kan wannan matsalai wasu kurazai lebura suke yi to ba haka ba ake eh in zaka yi sallah ba kurazai lebura ba suke eh damkal yanda ake zaka dora hannunka a bisa katab da rusul da bisa nan da gwiwa hannu da wannan zaka dora haka ka meke wannan yatsa ka damka haka ka dora bisa kirjinka shine qabdu ko kuma wada ka dora ba sai ka damka ba ka dora haka shine kun ji tsari yadda ya so sifa guda biyu ko amma wasu zaka ga sun yi kurajen lefura wasu kuma sun meke kai wasu ba su yi ma eh wasu haka sai ka ce wani komi sai an karance shi a musulunci wa ya kabin kuma suna damka su tsuntsaye ma yumsikuhunna illa rahman ba kowa ke rike da su ba sai ar-rahman Allah subhanahu wataala arrahimuna masu tausayi yarhamuhumur rahman mai arrahman mai tausayi Allah mai jin kai shi yake jin tausayinsu sai annabi ya ce irhamu man fil ard ku ji tausayin wanda kuke tare da su a duniya kuna rayuwa ku tausaya musu yarhamukum man fis sama wanda yake sama shi ma zai ji tausayin kaga anan ma ya tabbatar da cewa Allah iya ina Allah yana sama a wannan hadisin ma innahu bi kulli shay'in basir lalle Allah mai ganin kowane abu ne ganin da yake ba da idanuwa irin naka ba Allah ka ce kana gani kana ji mun yarda Allah kana gani kana ji amma jin da yake ba da irin kunnuwa naka ba ganin da yake ba da idanuwa irin naka ba kuma dole ka yarda da cewa Allah iya gani iya ji amma kuma ka tambaya yaya yake gani yaya yake ji yaya huskar shi take yaya hannuwan shi yake yaya wannan kuma sabuwar bid'a ce eh saboda sahabbai ba su tambayi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kai ma baka isa baka tambaya kuma dole ka yarda wannan shine ake cewa dogum dogum islamic dole ka yarda da abin kuma ba a ce baka binciki yanda abin yake dole ka yarda Allah mun yarda amanna billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula mun yi imani shi yasa annabi yake yayi begen mu wata rana Allahu akbar suka ga annabi yana kwalla yasa bai suka ce ya rasulullah yace na tuna ɗan uwana ban gaba ɗan uwana sai sahabbai suka ce na hannu a sahabu wa ikuwana ya rasulallah mu ne ɗan uwanka abokananka ya ce a'a ku abokaina ne ɗan uwana wasu mutane ne za su zo bayana ba su ganni ba kawai labari na suka ji suka yi imani da ni ba su gaba wuta ba su gaba aljanna ba su ganni ba kawai labari suka ji da littafin da na zo da shi kuma suka yi imani da wannan Allah samu cikin yan uwan shi kun gani annabi da ya tuna mu sai da ya kwalla Allah samu ne saboda haka dole ka bi rasulullah Allah ya toshe duk wata hanya ta zuwa gare shi sai ta hanya annabi Muhammadu sai Allah ya ce mene أمن هذا الذي هو عند لكم ينصركم من دون الرحمن na'am إن الكافرون إلا في غرور amman أمن هذا الذي يرزقكم in amsaka rizq يرزقكم إن أمسك رزقه na'am بل لجوا في عتو ونفور Allah ya ce amman hadal ladhi huwa jundul lakum shin wai wane ne wannan jundun rundunar wannan taku yansurukum wanda za su iya taimakon ku min duni rahman wanda ba Allah ba ba Allah ba arrahman wane ne isa ya taimake ku inil kafiruna illa fi gurur bari dai kawurai suna cikin rudi suna cikin rudi na duniya kawai amman hadal ladhi yarzuqukum shin wane ne wanda ya isa ya arzuta ku in amsaka rizqa in Allah ya rike arzikin shi yake ba ku waye isa ya arzuta ku bar dai su kafurai ballaju bar dai sun kutsa fi utuwin a cikin ƙetare iyaka wani fur da tsaurin kai kawai tsaurin kai ne da ƙetare iyaka suka kusa sun sani sare wannan sai Allah ya kamata ya yi sai Allah kadai zai iya yi amman hadal ladhi huwa jundul lakum wane ne wanda shine rundunar taku wanda ya isa ya taimake ku in ba ar-rahman ba bar dai kahure suna cikin rudi waye isa ya baka arziki in ba Allah ba ar-rahman iliminka na kasuwanci da iya kalkil ɗinka bai isa bai baka arziki rayuwarka da ka san tsara ta bai isa ba ya baka arziki duk ekonomi ɗinka duk tattalin arzikinka bai isa bai baka arziki ya kasance ka zama menene ake cewa ka sha lukudi eh a ce wani ya sha lukudi dan kudi baya banfarwa dan yake kabro da kwamuru eh duk abin da ka samu ka ajiye bin isa ba ya arzuta ka in ba ar-rahman ba ya arzuta ka babu yanda za ka yi kawai Allah yake ba da arziki waye isa ya arzuta ku in ba Allah ba za ka ga kai malami misali kai ta karatu kai ta karatu ka zama profesa ka zama ustazul kursi sai ka ga wani kato badawi cirkece bai san ba ko alhamdu ka gan shi miliyan wannan turin kura ba kai kuma da kyak kake samun abin da zaka karya da shi ko ka samu tukin kado eh da shi zaka karya kana fama ya za kai ka samu ma iyalinka yaranka kudin kare wanda in suka zo kai yara suna ba ni mamaki wayan suka zo ta suke baba a bamu kudin mu kudin ma nasu ne kai mai gadi ne kudin mu kudin mu za a bamu kudin mu da kadan aka zo dole ne ka basu kuma dole sai ka bada wanda ba su san ba babu ya ce babun ma ina so babun ma ina so wani yaro ya zo gurin baban shi baba a tsaya mun nama ya ce kai kura ne ya ce kuran ma ina ci kuran ma wai ina ci ba ni babu ba su san ba- babun ma so a ba su ita to wane ne ya isa ya- kai kana cikin wannan hali kuma kana kotuta ma Allah kana da tauhidi kana ta kokari na bauta ma Allah akan littafin Allah da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ga wani kasurgumin kahuri ya zo miliyardiyar Allah ya bashi to kai kakkai zaton Allah bai san da kai ba a kakkai zaton Allah da gangam ya hana ka wancan abin da yake shine daidai ba wadda aka rabbuka wa makala walal akhiratu khairul laka min al-ula ubangijinka bai maka babban kwana bai jiya bai barka Ya- yana san ka ne ya barka haka nan tsantsato ce ubangiji yake nuna maka ya barka haka nan saboda inna allaha idza ahabba abdan ibtala annabi yace Allah in ya so bawa sai ya jarabce shi ya ji shi yana ta roƙon shi ya ji kukan shi da dare yana ta roƙon shi Allah Allah ne yake son ka to wancan wanda Allah ya bashi kaza kaza kai ya rige maka ab- e- e- ido wala ya gurranna kuma taqallubul ladina
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد na'am متاع قليل ثم مأويهم جهنم subhanallah وبئس المهاد waɗanda suka kafirce arzikin da Allah ya ba su na rufahiyya kai ya rudar da kai ɗan jin daɗi ne mata ne ɗan ƙalilan ɗan kaɗan ƙanƙan nan makomansu Allah ya ce wuta take kai kuma makomanka aljanna take Allah ta fa bi idal mihad da mummunan shuhuda ina amfanin a ce albishirin ka makomaka wuta ce kaga wannan mugun abu ne wannan kenan ai babu wanda ya sai arzuta su in Allah ya damke arzike shi suna cikin rudi ji suke iyawar su ta arzuta su haka karuna ya bi wannan rudin ya butulce ma annabi Musa Allah ya halakar da shi iya ga iya lissahin shi shi ya bashi kuɗi ya ce amman hadar ladi yurzukukum wane ne sai arzuta ku in Allah ya damke arzikin shi bari dai sun kutsa cikin ƙetare iyaka da tsaurin kai sai mai gaba أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم to sai Allah yake buga mun misali dan ka gane Allah ya ce amman yamshi mukibban ala wajhi yanzu afaman yamshi ala ya- afaman yamshi mukibban ala wajhi yanzu wanda yake tahiya huskar shi a kishe kasa ahada shi ya yi shiriwa an man yamshi sawiyan ala siratul mustaqim ko ko wanda yake tahiya daidai akan hanya madaidaiciya shine ya yi shiriwa abinda ake so ka gane anan wanda yake bin sunna annabi shi ne shiryayye ko ko wanda yake ɗin kawai ya kawo kai kawai sai abin da wani shi ya gaya mai shi zai bi ko haka ne ko ba haka nan ba ne ko Allah ya hana annabi ya hana shi dai kawai haka nan yake bi sha shi ne shirye wanne ne shiryayye a'a matacce ne kawai wanda yake duddubawa ko'ina yana ganin inda yake tafiya ya san yana yana bautar ubangiji ala basiratin kaza menene huce shi ga ayar da Allah yake ayi kaza me yasa yaya za a yi shi ga hadisin da annabi ya koyar ayi ka gani yamshi eh, afaman yamshi mukibban ala waje ahada amman yamshi sawiyan yana tafiya kan daidai ala siratul mustaqim komai ba zai yi ba sai da hujja saboda za a tada ka kai kadai duk wanda ya tsora ka bisa muguwa hanya sai kun yi tsinanne niya da kai da shi ranar kiyama kai duk babu zare a jikinka haka za a tada ka ranar kiyama domin babu ɗaya daga cikin ku in ji rasulullah sai Allah ya mishi magana babu ɗan antarfrek tarjuma a tsakaninsu babu ɗaya daga cikin ku sai ya amsa eh, tambayoyin da Allah zai mai da kai da Allah duk kana duk Allah zai tambaye ka ba wannan na baka kaza na baka kaza a tuna ma duk ni'imar da Allah ya baka a duniya kuma ka tuna ka wa'azu ka san Allah ya ma wannan to ne ka daidaita amsar da zaka bada baka cewa Allah malam wane ya batar da ni Allah shehi wane ya ce mini in yi kaza Allah mai gida na wane ya ce kaza a Allah lokacin da ake sallah ina ce ina kaza shi yasa neman abinci Allah neman eh, eh, cin abinci muna neman abinci dukkan wannan babu hujja a kan shi saboda haka wanda yake tahiya ala basiratin shine ahada shi yake shiriya mai kyau qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala هو
lakum الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة na'am قليلا ما تشكرون qul huwa alladhi قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون qul ga ya musu ya rasulullah Allah nan da aka ce shi kadai za a yi ma bauta huwa alladhi ansha'akum shine ya karkare ku a da babu ku aka yi ku thumma ja'ala lakum sam'a ya sanya muku ji wal absara da gani wal afida da zuciyar da take tsinkayewa ta gaya maka duka Allah ya sanya muku ita kalilan ma tashkurun kaɗan ne kuke godewa kaɗan ne ƙul ga ya musu da yi wallazi zara'akum fil ard Allah shine shukka ku ya tasa ku a cikin ƙasa bisa ƙasa wa ilaihi tuhsharun kuma gare shi za a kota da ku gabaki gabaki daya kaga nan duka ana gaya mun waye Allah dan kan mu kuskure mu yi shirka Allah nan huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida kaga wani abubuwan guda uku as-sam'a wal basara wal afida dukkan su sai Allah ya tambaye su inna sam'a إن wal basara السمع والبصر والفؤاد wal fuada kullu ulaika أولئك كان عنه مسؤولا
ka ji fassara aya da aya waccan aya ta fassara wannan aya inna sam'a ka sani dijji wal basara da duk gani wal fu'ada da zuciyar da ta raya maka dukkan su sai Allah ya tambaye su in ka zo ka runtuma ma mutum ƙarya kace kaji kai ko baka ji ba yana nan rubuce kace ka gani kai ko baka gani ba yana nan rubuce zuciya da ta kirkiro ta gaya maka abin da yake ba daidai ba yana nan rubuce duk sai ka yi bayani gurin Allah kaga waccan aya ta fassara wannan aya da ya halicce ku an sha'akum shine ya kwarar da ku saboda da babu ku sai ya kwarar da ku satin da ya wuce mun yi bayani akan cewa kowannen mu yana da mutuwa biyu da rayuwa biyu haka ne ko mutuwa ta farko lokacin da babu kai shine ko eh eh mijeti ai hal ata ala al insani hinu min ad dahari lam yakun shay'an madhkura shayi kake sha eh to ba da da hal ata ala al insani هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ai wani lokaci ya zo ga mutum hinu min ad dahar lokaci wani dan lokaci a cikin zamani lam yakun shay'an madhkura baka zamanto ba wani abu abun ambato shine muka buga misali satin da ya wuce muka ce nan da shekara 100 kowa babu shi anan kuma ba a san mu ma za a yi mu kowa ko akwai ka ko ba a san ma zaka zo duniya kenan mutuwa ta farko kuma sai aka yi mu muka halittu kenan rayuwa ta biyu an kowannen mu yanzu yayi mutuwa guda yayi rayuwa guda sauran mu ne mutuwa guda da rayuwa guda ta ranar kiyama to shine da da babu mutum wannan shine an sha'akum huwa alladhi an sha'akum shine ya farar da ku daga babu da babu mu sai ya yi mu wace alalakum sam'a wal absara ya sanya muku gani ji da gani wal afida da zuciyar take tsara muku kalilun ma tashkurun kadan ne kuke godewa qul huwallazi zara'akum fil ard ya musu shine wanda ya dasa ku a cikin kasa wa ilayhi tusharun makoma dai karshen ta tashi zuwa gare shi ne ci gaba ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين na'am قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
wa yaquluna sukan ce su kawurai mata hadal wa'adu tunda ka ce nan gurin karetin aye wa ilaihi nushur ko wa ilaihi tuhsharun gare ku gare shi za a tada ku to sai suke cewa mata hadal wa'adu wai yaushe ne za a tada mu yaushe ne alƙawarin yaushe ne tashin kiyama in kuntum sadiqin inda hakka da gaske kake inda gaske kake inda gaske kuke kul ga ya musu ya rasulullah innamal ilmu indallah lalle ilimin tashin kiyama yana gurin Allah wa innama ana nadhirun mubin ni dai mai bayyana galgadi ne kawai amma ilimin tashin kiyama yana gurin Allah subhanahu wataala a rajin suratul luqman mun sha bayanin shi anan abubuwa guda biyar wanda ake ce musu mafatihul ghaib mabudin gai su biyar wanda duk duniya da lahira da ko'ina babu wanda ya san su sai Allah inna Allah indahu ilmun إن sa'a الله عنده علم الساعة na'am وينزل الغيث na uku ma ويعلم ما في الأرham na hudu ba وما تدري نفس بأي أرض تموت
ma za وما ta تدري نفس ماذا تكسب غدا na'am sai na وما karshe تدري نفس بأي أرض تموت saboda shi Allah إن inna Allah الله عليم خبير to kun gansu wannan abubuwan guda biyar su ne mafatihul gaib ka har da ce su don a cikin ƙasar ana cewa wani ya yi mahulki ya ga mala'ikan mutuwa ya ce mai yaushe zan mutu sai ya ce mai biyar da sani ce kwana biyar To, ko kuma shekara biyar ko ku awa biyar shi dai biyar eh to wannan abubuwan guda biyar su ne Allah shi ya san tashi kiyama babu kunda san yaushe za a yi inna Allah indahu ilmu sa'a wai nazilul gai shi yake sabkar da ruwan sama ko hadari ya sabko ya- ya gangamo an yi ruwan ba a yi ba kantite ɗin ruwan yaya ne za a yi shi babu wanda ya sani sai Allah wa ya alamu ma fil arham shi ya san abin da ke cikin uwar ma'aifa ko ta mutum ko ta dabba wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada babu ran da ta san abin da za ta yi gobe mu dukkanin nan da minti biyar ba mu san ba abin da za a yi minti ɗaya ma sai yayi mun gani abin da aka yi na ƙarshe wa mata gari na sun bi ayi abdin ta mutu babu ran da ta san a wace ƙasa za ta mutu kun shi su su biyar wannan abubuwan babu wanda ya san su sai Allah mala'ikan mutuwa ya zo gurin annabi Sulaimana sai yake kallon wani mutum shi kuma mala'ikan mutuwa an aiko shi ya ɗauki ran wannan mutumin a indiya shi kuma yana nan hijar ƙasar makka sai suka gamu to ce mutumin ya fara tsantsamta in ya kalli mutumin wannan bako sai ya kauda kai shi kuma mala'ikan mutuwa ne ya zo da siffar mutum kwarjini ne ba sai sai mutumin ya zo ya ce ma sulemana ya annabin allah ka sa iska maza maza ta kai ni india zan je in ɗauko wasu kaya na wanda kasuwa shi kuma mala'ikan mutuwa can aka ce su gamu da ya tashi aka sa iska ta kai ta yi da shi sai annabi ya tambaye shi wani mutumin hukai ya ji tsoro ya ce na zo ɗaukar ran shi ne a indiya kuma kici ni na gan shi a nan kuma lokacin da allah ya bani ya kusa yanzu zan iske shi can in iska tana kawo shi indiya sai ga wanda yake gudun ya aka yi kitibus lokacin shi yayi قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل Allah ya ce ai mala'ikan mutuwar da aka wakilta muku shi zai amshi rayukan ku babu wanda ya san inda zai mutu ثم sai dai kai ta addu'a.
إليكم ترجعون kuma zuwa ga ubangijin ku za a maida ku sai dai kai ta addu'a Allah amshi ranka a gurin da kake so قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم na'am ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ka gaya musu mutuwar nan da kuke gudu za ta same ku duk inda kuke ku koma gurin alimul gaib masanin abin da yake fake da hili gaba daya wanda ya san gaibi to kun gane dakata haka da lokaci ya yi الموت ولو كنتم في بروج مشيدة na'am kuma fa tsaro da ayoyin mu- lokaci yayi an ce saura minti biyar kuma ayoyin mutuwar dole sai ta zo suna da yawa Allah ran mai yana jin nishadi ya sha shayi so yake ta zubo su amma babu yanda za mu yi daga nan za mu tsaya sai sati na gaba insha Allah abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya Allah muna roƙon ka da girman zatin ka da iyawa ka da kai ka sani mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shiga mu aljanna ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka sabko mana la- zaman lafiya a ƙasar mu da ƙasashen musulmi ya Allah ka taimaka ma musulmi duk inda suke bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka ba su daidai da su ya Allah masu neman jari Allah ka ba su bi rahmatika ya wahidal qahhar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin